أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الأول والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ذري لنا بهذا المحضر ولتعطي فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر الحمد لله يومنا بير قوة رمضان hijira ta 1444 wanda ya daidai da 27 ga watan uku miladiya ta 2023 a yau za mu zama mu na shidda kenan in Allah ya so za mu tashi arma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تلك الرسل تلك وأنشاننك الجماعة جماعة الرسل منزنين هي الرسل مبتدأ وخبر أنا نين سوني منزني فضلنا بعضهم على بعض ko au tilkar rusulu au tilkar rusulu ko ko wa'ancan manzannin faddalla ba'dhum ala ba'd min fifita sashen su akan sashe faddalallahu ba'dal anbiya'i ala ba'din Allah ya fifita sashen annaba akan sashe bi takhsisihi bi manqabatin da keɓance da keɓance shi da wata daraja laysat li ghairihi wadda ba ta a tare da wani haka ya fifita wani annabi akan wani annabi minhum man kallama Allah cikin manzannin akwai wanda Allah ya zance da shi ka Musa tamkar annabi Musa wa rafa'a ba'dahum sai ya ɗaukaka sashen su wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammadu ya da mutu Allah tabbata gare shi darajatin da darajoji masu yawa ala gairi absa wani shi bi umumi da'awati farko da gama da'awa kira annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa mutane ne zuwa halitta ne baki daya su ko annabi ya kasance ana aiko shi ko wani annabi ana aiko shi ne zuwa mutane shi shi ko zuwa mutane baki daya hamma da aljanu wa khatamin nubuwa haka da daraja kuma ta cika annabta wa tafdili ummati da kuma daraja ta fifita al'umma shi ala sa'iril umami afsa baki ɗayan sauran al'ummatai wal mu'jizati da kuma daraja ta mu'jizoji al mutakasiratu wanda suke masu yawa wal khasa'isil adida da kuma ke bantattun lamurra wanda suke masu yawa zakara fi hadhihi al aya anna al anbiya faddala Allah ba'dahum ala ba'd Maulana Shaykhul Islam Sa'adat al-Anam Alhaji Ibrahim Yas radiyallahu ta'ala anhu yace ya ambata a cikin wannan ayan cewa annabawa sa faddala Allah ba'dahum ala ba'd Allah ya fifita sashin su akan sashi ittafaqu ala anna al-anbiya ba'dhum afdalu min ba'd maluma sun hada cewa su annabawa sashin su ya fifita sashi ba wai daidai suke a matsayin wa ajma'u sannan kuma sun ijma'i ala anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya'i wal mursalin cewa afsa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mafificin baki daya annabawa da manzanni wa zalika wannan kuwa bi wujuhin da huskoki adidatin masu yawa minha yana daga cikin wannan huskokin annallahi tabaraka wa ta'ala cewa allah tabaraka wa ta'ala akhbara fil qur'ani ya bar labari a cikin alqur'ani annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam arsalahu rahmatan lil alamin cewa annabi tsira da mutane sabata gare shi Allah ya aiko shi ne dan ya kasance rahama ga talikai baki daya bi kauli da faɗan Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba ya rasulullahi sai dan ka kasance rahama ne ga ga ƴan alam baki daya lamma kana lamma kana rahmatan lil alamin da manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance rahama ce ga ɗan alam baki daya jami'an baki daya sabata an yakuna afdalal alamin jami'an to sai ya tabbata cewa sai ya tabbata ya kasance mafificin alam baki daya ɗan alam baki ɗayan su li anna kulla wahidin min al alam domin kowane ɗaya daga cikin ɗan alam marhumun abin abin ajikan shi ne abin aji abin a rahamshe shi ne bi sababi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta dalilin annabi muhammadu ya da mutu Allah tabbata gare shi fasara muhammadun afdala min jami sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zama shine mafificin baki ɗayan su kenan wallahu tabaraka taala qarana da'atahu bi da'atihi hakan nan Allah ya gwama ya hada biyayya gare shi da biyayya gare shi wa mubayatihi bi mubayatihi hakan nan ya hada mubaya'a da annabi sallallahu alaihi mubaya chaffa da annabi sallallahu alaihi mubaya ce da gare shi wa ridahu bi ridahi bi ridahu hakan nan ya hada yarda shi da yarda shi wa izzatihi bi izzatihi hakan nan ya hada buwaye shi da buwaye shi qala ta'ala Allah madaukin sarki yace man yuti'ir rasula faqad da Allah duk wanda ya bi manzo to hakika ya bi Allah wa qala ta'ala haka Allah madaukin sarki yace innal ladzina yubayunaka sannan wa'annan wa'annan sani dai waɗannan da suke mubaya'a da kai inna ma yubayi'una Allah kawai ba kowa suke mubaya a ba da shi sai Allah yadullahi fawqa aydihim hannun Allah ne akan bisa hannun su ana wadin in ana dan a gane yake sai hannu amma ba a fadin wannan a maza ba ta shari'a amma wannan wurin yaktadi zalika hannun Allah ke burbushi hannun su wa hadhihi yad wannan hannun da aka ce hannun Allah ne ke a hannun kan hannun su yadu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hannun annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya kire ta da hannun shi wa ridahu bi ridahu hakan Allah ya gwama yardarsa da yardarsa yace wallahu wa rasuluhu haqa an yurduhu Allah da manzansa su ne mafi cancanta bai ce ba an yurduhu ma da su yarda da su sai ce da su yarda da shi saboda yarda Allah yardan manzo Allah yarda da manzo Allah sallallahu alaihi yarda da Allah ce abu guda ne wa izzatuhu bi izzati haka Allah ya gwama buwaye shi da buwaye shi da buwaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace walillahi izzatu wa rasuli wa lil mu'minin baki dan izza ta tabbata ga Allah da manzan shi da mu'minai wa aidan haka nan dai annan nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara akhbara akhbara Allah a cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akhbara Allah fi kitabi Allah ya bar labari a cikin littafin shi annahu rafa'a zikrahu cewa ya ɗaukaka ambatansa wa rafa'ana laka zikrak haka nan muka ɗaukaka ambatanka wa zalika wannan kuwa bi an qarana zikrahu bi zikrillah shine yanda ya gwama sun wato ambatan shi da ambatan Allah inda al-azani yayin kiran sallah wa inda al-iqamati da yayin tada iqama wa inda al-khutbati yayin huduba wa inda tashahudi yayin tahiya ai inda lutuki fi shahadatain ana nin yayin furici da kalmar shahada nan guda biyu man qala ashhadu an la ilaha illallah qala ashhadu wa ashhadu anna muhammadar rasulullah duk wanda yace ashhadu an la ilaha illallah sai yace wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa hadha wannan kuwa lam yakun li ghairihi min sa'ir al-anbiya bai kasance ba ga wani shi daga baki ɗayan annabawa ba wanda ya samu wannan wallahi tabaraka wa ta'ala hakan na Allah tabaraka wa ta'ala akhbara fi kitabihi ya ba da labari a cikin littafin shi annahu khatimun nabiyina cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine cika maki annabawa wa za ya dullu ala annahu afdala ala annahu afdalu afdalu minhum wannan yana nuni cewa shine mafifici daga baki ɗayan su manzannin jami'an baki ɗayan su li'annahu domin cewa shi gairu ma'qulin ba abu ne wanda za a iya hankalta an an yuktama an yaktu an yaktuma shay'un fadilun bi shay'in ko an yuktama a bar shi da an yuktama yana an an yaktima shay'un fadilun bi shay'in mafdulin wani abu wanda yake mafifici a cika shi tsarin annabta abu ne mafifici ba ta a cika shi bi shay'in mafdulin da wani abu wanda yake abun abin a fifita saman shi ba taiwa in abubuwa ne masu kyau in aka jero to wanda ya kyau ake kawowa da ƙarshe shine abu ne a sani'u domin shi Allah mahalici za a ta li akhiri amali ko ko a sani'u dukan wani mai sana'a duk wanda ke yin wani abu in ya zo ila ila za a ta li akhiri amali in ya zo zuwa ƙarshen aikin shi ya ti bi bara'ati amalihi zai zowa da mafi kyawun sana'ar shi mafi ƙwarewar shi zai zuwa da ta ƙarshe ya ji alhu khitaman ya sanya shi shine cikamaki falamma kana muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatiman nabiyyin yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine cikamaki annabawa tabayyana annahu afdalu annahu afdalu minhum to sai ya bayyana cewa shine mafifici da gare su jami'an baki daya da annal khatama bi shay'in domin cika da wani abu mafdulin wanda kuma shine aka fifita ghairu maqulin ba abin da ake hankalta bane wa ghairu hikmatin kuma hikima bace wallahu akbara fi kitabihi Allah ya bar labari a cikin lintayi shi anna ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul umami cewa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce mafifitiya al'ummatai baki jami'an baki daya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas Allah ya ce kun kasance biyayya al'umma wadda aka fitowa mutane min aina lahum bi min aina lahum bi hadha su al'umma ne su zama ta ina suka samu wannan min annabi sallallahu alaihi wasallam saba'an daga annabi ne tsira da aminci Allah tabbata gare shi suka samu kasancewa su ne mafi fita al'ummatai lamma kunna khairu ummatin da muka kasance mu ne fiyayya al'umma bi sababi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta dalilin annabi muhammadu tsira da aminci Allah tabbata gare shi tabayyana anna muhammadan afdala afdalu تبين أن محمد أفضل من الأنبياء يا بين سوى أن محمد صلى الله عليه وسلم شين ما في فتي دقا النباوة الذين أرسلوا إلى الأمم قبل قبلنا وأن أكا أيكوز سوى الأمتين قبانهم وكتابه أفضل من كتبهم هكذا لتعيش شين ما في فتي دقا sauran daga littattafansu wa dinu afdalu min adiyanihim addini shi shine mafifici akan addinansu wa shari'atuhu afdalu min shara'ihim hakanan shari'a su shari'a shi ita ce mafificiya daga shari'o'in su baki daya wa ma zalika tare da wannan fa huwa aktsaruhum mu'jizatan kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi yawan mu'jizan su Musa huwa a aksarun anbiya'i mu'jizati ana Musa shine biya fi annabawa yau mu'jizoji zakar Allah annahu a'tahu tisa ayatin Allah ya ambata cewa ya bashi ayoyi mu'jizoji guda tara ne bayyinatin wanda suke bayyananu wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi ya da mutu Allah tabbata gare shi a'tahu Allah min al-bayyinati ma lam yu'ta li ahadin min al-anbiya'i qablahu an bashi Allah ya bashi daga cikin mu'jizoji bayyananu abinda bai taba baiwa wani ɗaya daga cikin annabawa da suka zo gabanin shi ومع ذلك tare da wannan tahadda Allah fil Qur'ani bi suratin wahidatin Allah ya kalubalanci halitta a cikin Alqur'ani da sura guda daya fa atau yace fa atu bi suratin min misli ku zo da sura guda daya irin kwatan kwatin shi Alqur'ani a irin min misli wanda take irin ta Alqur'ani wa aktsar suwari mafi gajarta sura inna atainaka al-kausar ita ce inna atainaka al-kausar wa hiya salasu ayati ita ku ayoyi guda uku ne katal zahara min haza ya bayyana daga wannan anna kulla salasi ayatin duk wata aya guda uku fil qur'ani a cikin qur'ani mu'jizatu mu'jiza ce wal qur'anu shi ko al qur'ani aksaru min sittati alafi ayatin shi yahi ya kumshi yada aya dubu shidda fa iza fa idan kenan tadammana al qur'anu wahdahu min al mu'jizati ma yajizu ma yazidu ala alfai mu'jiza kenan shi qur'ani ya hado shi kadai ya hado a daga cikin mu'ujizozi abin da ya huce mu'ujiza dubu biyu aka bi wannan lissafi aka ce duk aya uku sun isa mu'ujiza shi ko ya yi dubu ya yi aya dubu shida to a aya dubu shida ma yana sai an samu mu'ujiza dubu biyu shine shi wace kenan in aka bi haka alkurani shi kadai ɗaya ne da cikin mu'ujizojin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya taro aya mu'ujiza fiye da dubu biyu علمنا بأن موسى ليس عنده إلا تسع إلا تسع آيات من سنة cewa ne Musa shi ho bai dawa ba ba shi ba sai ayoyi guda mu'jizoji guda tara fadlan an al mu'jizat allati zaharat li ashabihi wannan banda mu'jizoji wanda suka bayyana a hannun sahabbansa saboda duk mu'jizoji duk wata karama da za ta bayyana a hannun wani wali da cikin al'umma to wata mu'jiza ce daidai take da mu'jiza wato albarkacin mu'jizan annabin zamani ne waliyin zamani yake samun karama wa huwa taraka min sahabati wa huwa taraka min sahabati mi'ata alfin wa arba'ata ashara alfan shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabi dubu ɗari da dubu goma sha hudu kullu wahidin kowanne kowanne sahabi shahada mu'jizatan ya ga mu'jiza ya ga gani na jiya mu'jiza ma shahadaha gairuhu ma shahadaha gairuhu wanda wani shi bai ganta ba kowanne ne ya ga mu'jizan da wani bai gani ba wa kana nabiyyu wa kana nabiyyu yub'asu ila qaumihi annabi ya kasance duk wani annabi ana aiko shi ne zuwa mutanen shi wal mustafa sallallahu alaihi wasallam shi ko abin zabi annabi Muhammad ya da mutu Allah ya tabbata gare shi ba an sabu isa ila nasi kafatan an aiko shi ne zuwa mutane baki ɗayan su bal bar ma dai ila jinni wal insi an to an aiko shi zuwa irin aljani da mutane dukan aljannu dukan mutane manzan su ne sallallahu alaihi wasallam wallahu yaqulu fi kitabi Allah yana fadi a cikin littafin sa wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi ba ma aiko ka ba sai kasance a sai zuwa baki ɗayan mutane Allah ka fata lafi bashira wa nazira sai dan sai ka kasance mai gargadi mai mai bada bishara da aljanna mai gargadi da wada ga baki ɗaya mutane walamma kana rasulan ila jami'in nas da ma'aiki sai ya kasance shine ma'aiki shine abin aikowa zuwa baki ɗayan mutane kanat mashaqqatuhu akbara to wahalar da yake doka ta kasance ita ce mafi girma min mashaqqati jami'il anbiya daga wahalan baki ɗayan annabawa li'annahum kullum domin su baki ɗayan su bo isa fi qaumihi faqat kowanne ne ya aike shi ne zuwa mutanen shi kawai fa idza kanat al mashaqqatu akbar in wahala ta kasance ita ce mafi girma ya kuna al fadlu akbar to haka nan fi fikon shi ma sai ya kasance shi ne mafi girma lihaza saboda wannan ne fan nabi sallallahu alaihi wasallam kaga annabi ya da musu Allah tabbata gare shi afdalul min al anbiya jami'an shine mafi fici daga annabawa baki ɗayan su wa aidan kuma dai annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya da musu Allah tabbata gare shi ya kula yana cewa ana sayyidu walad adam wala fakhra ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam ba da alfahari ba adamu faman dunu faman dunahu ta taliwa yawmul qiyama tun daga adamu har ya zuwa wanda yake kuma bayan shi suna karkashin tuta ta rana tashin kiyama fa zahara bi hadha annahu afdalu min adama wa min jami'i abna'i adam da sai bayyana da wannan cewa shine mafifici daga annabi adam kanshi hakan nan shine mafifici daga baki ɗayan ƴaƴan annabi adam طلع علي يوما وترانا سيدنا علي يقول له فظهر إليه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي سيادة متى الله تبتا غريشي يدوبا زوا غريشي وقال سيتي هذا سيد العرب wannan shine shugaban larabawa qalat aisha sai uwar mu ne aisha radiyallahu anha tace sayyidul arab sayyidul arabi wa anta hadir zai kasancewa shugaban larabawa kai ku kana nan kana halarce قال سيما زال صلى الله عليه وسلم يتي هو سيد العربي وانا سيد العالمين شي شوغبان لارباوا ne ni ko shugaban ɗan alam ne baki ɗaya wal alamina shi ko ɗan alamkin nan baki ɗaya ya dukulu fi jami'ul anbiya bal hatta al malaika baki ɗaya annaba suna shiga cikin su bar ma dai hal malaiku suna ciki wa aidan kuma dai fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shi annabi ya da mutu Allah tabbata a gare shi kharaja yawman ya huta wata rana ila ila sahabati zuwa sahabbansa fa wajadahum yatahaddasuna sai same su suna zance qala qa'ilun dai wani mai fada mai fada daga cikin su sai ce ajaban mamaki li ibrahim ajab ajaban li ibrahim ittakhadahu Allahu khalilan abun mamaki ga annabi ibrahim Allah ya rike shi badadi wa qala akhar wani kuma sai ce ma haza bi ajab wannan ba shine mafi mafi mamaki ba min Musa daga annabi Musa kallamahu Allah takalima Allah ya mai zance zance ya zantar da shi zantarwa wa qala akhar koko ya zance dai da shi zance wa qala akhar wani kuma shi ma daga cikin su yace laisa haza bi ajaban min Isa wannan ba shine mafi ban mamaki ba daga annabi Isa allazi sara ruhan Allah tabaraka ta'ala wanda shi ya zamo shine ruhi na Allah tabaraka ta'ala qala akhar wani ma daga cikin su yace Adamu safiyullahi annabi Adamu wa zababban Allah ne wa khalaqahu Allah bi yadihi Allah kuma ya halice shi da hannunsa wa asjadahu wa asjada lahu malaika kuma ya sanya malaika malaiku suka yi masa sujada fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya da mutu Allah tabbata gare shi ya fito wa qala sai yace sami'tu ma taquluna naji abin da kuke faɗa na'am shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh haka ne اتخذ الله ابراهيم خليلا الله يا رجاء النبي ابراهيم بدادي بدادي كما قلتم كما ان كوكا وكلم موسى تكليما يا زنتي ده النبي موسى زنتي كما قلتم كما ان كوكا وجعل عيسى ابن, ابن مريم روح الله وكلمته يا سني النبي عيسى يا زما دان يا زما روح الله روحي روح الله wa kalimatuhu kuma kalimar sace kama kultum kamar yadda kuka ce wa adamu safiyullahi hakan nan annabi adamu kuma zababan Allah ne wa khalifatuhu fil ardi kuma khalifa sune abin kasa walakin sai dai ana ni ittakhazani habiban Allah tabaraka wa ta'ala ya rike ni masoyi ne fa kama ittakhadha ibrahima khalilan kamar yadda ya rike annabi ibrahim badadi ittakhazani ana habiban ni ya rike ni masoyi wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa law a Musa ibn Imrana da annabi Musa dan Imrana zai zowa allazi unzilat alayhi tawra wanda aka sabkar da a taura gare shi wa Isa ibn Maryama da Isa dan Maryama allazi unzila alayhi injil wanda aka sabkar mai da injila ma wasi'ahum illa tibai ba abin da zai yalwace su sai biyata da za su zowa kawai ba abin da za su yi sai dai su bi ni su zama mabiyana wal habibu cewa ita shi ko masoyi saukar khalil yana yana saman badadi Allahu zakara al-khalil fil qur'ani wa zakara al-habib Allah cikin qur'ani ya ambaci badadi kuma ya ambaci masoyi min khilal al-qur'ani nafhamu fadilat al-habib ala al-khalil ta daga cikin alkur'ani ne za mu fahimtar fifikon masoyi akan badadi al khalil ibrahim shi badadi annabi ibrahim wal khalilu shi ko khalil abin da ake da badadi man yuwa ba matlabuhu man yi ba matlabahu min khalilihi wanda ake bashi abin neman shi daga badadin shi alkhalilu min alkhulla shi badadi daga badadantaka ne li'anna alkhalila tasuddu li'anna alkhalila tasuddu khallatahu wa yasuddu khallataka domin shi badadi in kace wannan badadin ka ne zaka toshe khallatahu bukatar shi shi ma ya toshe bukatarka khallan nan kamar wata huda ce kana da shi ne bukata kamar wata huda ce kake da shi zai toshe ma hudaka kai ma ka toshe tashi huda shi ne ake cewa baradi fakta da haza anna kullu khalilin talaba minhu khaliluhu shay'an wannan sai hukunta cewa duk wani badadi ya nema ne ya nema daga gare shi talaba minhu khalilu khalilu ba dadi shi ya nema daga gare shi shi an wani abu yusaiduhu ya taimake shi fi matlubi cikin abin neman sa wa haka za ra'ayna ibrahim haka ne muka muka ga annabi ibrahim kala ya ce wallazi atmau an yaghfira li khati'ati yawm ad-din Allah shine wanda nake kwadayan ya gafarta mini kurakurai na ran tashin kiyama shi ne ranar sakamako haza talabun minhu wannan kaga nema ne daga shi daga shi ba dadi annabi ibrahim baraba min allah an yaghfira lahu khati'atahu ya nema daga allah ya gafarta ya gafarta mai kuskuren shi yawma dinin ranan sakamako shi ne ranar tashin kiyama ba zahu allah ma talabahu allah sai ya bashi abin neman shi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi annabi muhammad ya da mutu allah tabbata gare shi min ghairi talabi allah ya bashi ba tare da ma ya nema ba yace inna fatana laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima Allah yace inna fatana laka fathan mubina mu mun maka budi budi wanda ke mabayyani liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika dan Allah ya yaye maka abin da ke abin da ya gabata na daga laifinka da zaka yi laifi wa ma ta'akhara da kuma abin da ya jinkirta wa yatimu ni'ma wa yatimu ni'matahu alayka kuma ya cika ni'mata a gare ka wa yahdiyaka siratan mustaqima kuma ya shirye da ke tabarki wanda ke madaidaici wannan min ghairi talabin ba tare da nema ba al-khalilu shi ba dadi kala ya ce waje alli lisana sirqin fil akhirin ka sanya mini harshe na gaskiya a cikin waɗanda za su zauwa ƙarshe talaba min Allah an yakuna mamduhan ya nema daga Allah ya kasance abin yabo ne fi man yati ba da cikin waɗanda za su zauwa bayan shi fastajaba Allah minhu hadha du'a Allah sai karba mai wannan addu'an hatta hatta yahud har yahudawa yaquluna zaka suna cewa innahum ala din ibrahim su suna akan dinin addinin annabi ibrahim wan nasara haka nan nasaru su ma yaquluna suna cewa innahum ala dini ibrahim suna kan addinin annabi ibrahim wal muslimuna ala dini ibrahim su ma musulmi suna akan addinin annabi ibrahim hadha yakfi min sana wannan kai ya isa daga yabo walakin sai dai hadha la yablugu alam nashrah laka sadrak wannan bai kai alam nashrah laka sadraka ba har ya zuwa warfana laka zikrak mu ne muka yalwata kirjinka haka nan inda inda Allah tabaraka wa ta'ala kita warfa'ana laka zikrak kuma muka ɗaukaka ambatanka qarana zikrahu bi zikrihi ya gwama ambatan shi da ambatan shi ya hada ambatan shi da ambatan shi wa qala wa qala al-khalil hakan nan badadi shine annabi ibrahim yace wajnubni wa bani anna abuda al-asnam Allah ka kauratar da mu ka kawartar da ni wa baniya da ‘ya'yana an na abu da nasamu daga mu bauta wa gumaka. Wa ƙala Allah da Habibi sai muka ji Allah yana ce masoyin shi, inna ma yuridu Allahu li yuziba ankum ar-rijsa ahlil baiti wa yutahhirakum tatheera Allah kawai abin da yake nihi shine ya tafiyar da duk wani datti daga barin ku ahlil baiti ya ku iyalin gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yutahhirakum tatheera kuma ya tsarkake ku dukan tsarkakewa ne uskan gama wancan da wancan shi karshen dauda shine shirka shine abin da Annabi Ibrahim ya nema a kiyaye shi da shi da ƴaƴansa to shine kowace irin dauda shi a nema musu sallallahu aka ce inna ma yuridu la yuzi'u ankum risa dukkan nau'i na risi na dauda Allah yana nihin ya tayar muku da shi a halbet wannan ne da talabin ba tare da nema ba saboda shi dauda shi shirka dauda ne kamar yadda mushrikai suke dauda innamal mushrikuna najasun wal khalilu haka nan daɗi kana muhajiran ila Allah tabaraka ta'ala anan Ibrahim ya kasance mai hijira zuwa Allah tabaraka ta'ala fa kada sai ce inni zahibu ila rabbi sayadin ni mai tahiya ne zuwa ubangiji na sayadin a sanu zai shirya da ni fa kana zihabu minhu sai ta ta kasance daga gare shi ne zuwa ubangiji shi da zai hijira wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi Muhammadu ya da mutu Allah tabbata gare shi usriya bihi an yi isra'i ne da shi subhanallazi asra bi abdihi laylan a tsarki ya tabbata ga wanda ya yi isra'i da bawan shi da dare ya isra'i ya aiko aka tahi da shi wannan aikowa ya yi aka ya sanya aka tahi da shi wancan shi ya tahi da kanshi za ka zaba bi nafsihi wancan ya tafi da kanshi wa haza wannan kuma usriya bi an yi isra'i an yi tafiya ne tahiya ta dare da shi bi qudrati llahi tabaraka ta'ala da qudrar Allah tabaraka wa ta'ala min ghairi takallufin ba tare da tsora ma kai wata wahala ba wala mashakkatin ko wata wahala dai ko wata iri falamma kana ata'u muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahabiyan da kyauta irin ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi wanda ake mai da ta kasance wahabiyan ta baiwa ce kazalika ummatuhu haka na al'ummarsa wa musa shi ko annabi musa ja'a lil miqati bi nafsihi ya zo wurin miqati wurin da ake aka a ma'alƙawalta ta inda zai ji zancen Allah wato ya zo ne bi nafsi da kanshi walamma ja'a Musa li miqati na haka Allah tabaraka ta'ala ke cewa yayin da annabi Musa ya zai kema miqatin mu fa kana al maji'u minhu mu'natun sai zawwad daga gare shi ta kasance wani abin wani wani yauni ne wa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam taba'an li muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ku annabi al'umma annabi muhammad ya da mutane Allah tabbata gare shi saboda biyayya biya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kazalika hakan nan lamma lamma asara Allah bin nabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya isra'i da annabi ya da mutu Allah tabbata gare shi kashafa lana nahnu ayatihi min ghairi takallufin Allah ya yaye mana ayoyinsa ba tare da shan wata wahala ba ba tare da dora maka wata wahala ba Allah tabaraka wa ta'ala kita sanurihim ayatina fi la faqi fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq annahu alhaq asanu za mu bayyana musu ayoyinmu a cikin sasanni hakan nan a cikin kawunan su har sai ya bayyana har sai ya bayyana lahum a gare su annahu alhaq cewa shi shine gaskiya wannan bil ma'unati da taimako la bil mu'unati ba da daukar nauyi ba والنبي صلى الله عليه وسلم النبي da da mutane Allah tabbata gare shi afdalu min jami'il anbiya shine mafificin baki daya annabawa alaihi salatu wassalam sai ya da mutane Allah tabbata gare su bi hadhihi wujuh ta wannan huskokin wa ziyada da kuma ƙari ma liwa'ul hamdi bi yadihi yawmul qiyamah tuta ta godiya tana a hannunsa ne tana a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran tashin kiyama wa shafa'atu lahu hakan nan ceto mai girma ceto ne shafa'atul kubra nan lahu ta tabbata gare shi wal wasilatu wasilan nan ita ma maqamin nan wanda mutum ɗaya ne daga cikin bayan Allah zai same shi ta tabbata gare shi sallallahu alaihi wasallam fa yati hadisu shafa'a bi tulihi a sannu hadisi na shafa'a na ceton nan zai zo da tsawon shi ja'u li adam sun zo mutane sun zo ja annabi adam wa li nuhin suka zo ja annabi nuhu wa li ibrahim sun zo ja annabi ibrahim wa li musa sun zo ja annabi musa wa li isa sun zo ja annabi isa kullum baki dan su kullum baki dan su ya kula yana cewa nafsi nafsi kaina dai kaina dai wala ma atau li muhammadin sallallahu alaihi wasallam da suka zo wajen annabi muhammad ya da mutu Allah tabbata gare shi kala sai ya ce ana laha ana almustahiqu li shafa'a ni ni ne da ita ni ne mai cancanta ga ceto shi bai ce kaina kaina ba wa kala haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce خيرني الله تبارك وتعالى بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين أن يعطيني الشفاعة الله تبارك وتعالى يا باني زابي سكان يشقد ربن الأمة تاع الجنة كوكو يباني تشيتو فاخترت الشفاعة سينا زابي تشيتو لأنها أوسع دومون تشيتو وأن إتشي ما في يلوى وقال kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace shafa'ati li ahli kaba'ir min ummati ceto na ya tabbata ga ma'abuta manya manyan zunubai daga al'ummata wa qala wa qala Allah kuma haka Allah tabaraka ta'ala yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda asannu ubangijinka zai baka har sai ka yarda wa qala sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana awwalu man yaqra'u babal jannati fa adkhulaha ni ne farko wanda zan kwankwasa kohar aljanna in shige ta haramun ala jami'il anbiya'i wal mursalin haramun ne akan baki ɗaya annabawa da manzanni an yadkhulul jannata su shiga aljanna qabli gabani gabani na wa haramun ala umamihim haka na haramun ne akan al'ummatan su an yadkhulu qabla ummati su shiga gabani al'ummata wallazina yadkhuluna aljanna su ko wanda su shiga aljanna wanda za su shiga baki ɗaya wanda za su shiga aljanna mi'atun wa ishiruna saffan wa safu sahu ɗari da ishirin ne samanuna mina sufufi tamanin daga cikin wannan safin ɗari sahu ɗari da ishirin min hazil umma daga wannan al'umma ne ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal arba'una sauran arba'in kin min sa'irul umami daga sauran al'ummatai wa qala haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsagewa a gare shi awwalu man yub'asu farkon wanda za ta tasar da shi za ta da shi kullu hadha duka wannan dalailun dalailu qati'atun wa duka wannan dalilai ne wanda suke yankaku ala annan nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min sa'ir al-anbiya afsa cewa annabi ya da mutu Allah tabbata ga shi ne mafifici daga baki ɗaya annabawa a alal anbiya maqaman mafi daukakan annabawa a makamai Ibrahim wa Musa wa Isa annabi Ibrahim ne da annabi Musa da annabi Isa Musa alaihi salatu wassalamu ja'a lil miqati anan Musa ya da mutu Allah tabbata gare shi ya zo zuwa miƙati li munajati lahi tabaraka ta'ala domin yayi munajati da Allah tabaraka ta'ala wa munajati wa munajatu inda jabal dur munajatin da yayi tana nan ya tabbata tabbata ne a wajen dutsen nan na dur dur sina wanda yake a Misra wannan nabi sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi ya da mutu Allah tabbata gare shi tajawaza sab'a samawati ya ƙetare sammai guda bakwai sun madana fatadalla sannan ya kusanta ya ƙare ko ya samu kuma tadalli sun madana fatadalla ya kusanta ya ƙara kuma samun kusanci hatta kana har sai da ya kasance ƙafa ƙausai ne au adana tsakanin tsakanin nashi da ubangiji kamar tsakanin kibiya ce da tsirkiya au adana ko ko mafi kusanci da haka ita kibiya da tsirkiyar nan tata abin da zaren nan nata kaga abu ne haɗe suke to wai kuma daman can ma haɗe suke abu guda ne to au adana ko ko aka mun ma ya ma huce haka tsakanin Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam fanudiya sai aka kira shi fi zalika al maqami a wannan muqamin haza ala haza to wannan kenan shi a wannan muqamin aka kiraye shi haza wannan a alamin munajati Musa shi ne mafi ɗaukaka daga munajatin annabi Musa inda Jabal Tur wanda aka yi mai a wurin a wurin dutsen nan na Tur Tur Sina wa Musa shi annabi Musa akbar Allah tabaraka wa ta'ala shi haqqihi annahu talaba ru'ya Allah tabaraka wa ta'ala ya ba labari cewa a cikin haƙƙin shi shi annabi Musa ya nemi ganin zati yace rabbi arini anzur ilaik ya Allah arini ka gwada mini in yi duba zuwa gare ka fakana jawabu sai amsa daga Allah ta kasance lan tarani ba za ka gane ni ba wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi Muhammadu ya da mutu Allah tabbata gare shi akhbar alquran alquran ya ba labari yace ma kadhaba alfuadu ma ra'a abinda zuciyar nan ta gani ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma kadhaba ba ta yi ƙarya ba ba ƙarya ta yi ba abinda ta ganin nan shine ta gani wa Musa shi ko annabi Musa kharra sa'iqan da aka nuna mai ma inda zai duba ya ga Allah kharra sa'iqan sai wadi yana mai suma wa karra Musa saiqa Allah tabaraka ta'ala ce sai annabi Musa ya wadi yana mai suma ai magshiyan alai yana mai suma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ba annabi Muhammad sai da mutane ta mata gare shi ma zagal basaru wa ma tsaga da ya ga zati ma zagal basaru idan shi bai karkace ba wa ma tsaga kuma bai bai bai bai huce ba inda ya kamata ya duba idan nashi ya tsaya daidai lokacin ganin zati wa abu ne ko da a ce haske ne yama ido a yawa dole mutum zai kauce to shi bai idan shi aka ce ma zaga bai karkace ba wa ma tsaga bai kuma huce ba Allah Allah khataba jami'al anbiya wal mursalin Allah yayi zance yayi ma baki da annabawa da manzanni zance bi asma'ihim wato yayi musu hira ya kama su da ya musu zance bi asma'ihim da sunayensu ya nuhu ya ibrahim ya musa ya isa ya adamu ya dawudu kullum dukansu yunadi bi tajrid ismihi Allah yana kiran shi da tsaryantar da sunan shi hakan nan gayan sunan shi yake kiran shi li'annahum domin su ala jalalati maqamatihim afsa girman maqamomin su duk cewa ma'abuta maqamomi ne masu girma kullum dukan su dukan su dai kullum abdullahu kowannen su bawa ne ga gare shi ga Allah fakat kawai wa amma muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma kaga shi annabi muhammadu ya da mutu Allah tabbata gare shi fa ma da'ahu bismihi Allah bai taba kiran shi da sunan shi ba walau marratan wahidatan koda da sau daya ya ayyuwar rasulu sai ka ji in zai kira sai ce ya ayyuwar rasulu ya kai wannan manzan ya ayyuwar nabi'u ya kai wannan annabin ya ayyuwar muddafiru ya kai wannan mai lulluban mai lullubewan na'am haka ne zakar sumahu fil qur'ani Allah ya ambaci suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani li'annahu law lam yazkur ismahu da bai ambaci sunan shi ba la na'rifu hadha al-khalq hadha al-khalq al-azima man huwa da ba mu san wannan halittan mai girma ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mu san wane ne shi ba Qur'ani kawai girman shi yake ta nunawa girman shi yake ta nunawa to wai wane ne ma abucin wannan girman to ba dan da Allah ya ambaci sunan nashi ba da wai ba mu san shi ne ake nihi ba fa zakarahu sai Allah ya ambace shi wa ma zakarahu duk da haka bai ambace shi ba illa wa qarana illa wa qarana ma ma zikrihi risala fa sai Allah ya hada ambatan manzanta tare da shi sai ka ja cewa ma muhammadun illa rasulun annabi muhammad sallallahu ba wani abu ne ba face manzo a manzo ku shine babban matsayi na bawa ba wani kamar shi ne ake usulubul madhi bi ma shi zam usulubi ne na yabo wanda yake kama da zargi a ce wannan wannan ba wani abu bane ba sai kaza kamar sai ka tsamanin za a ce ba wai ba kamar kamar zargin shi ne za a yi usulubi ne na yabo wanda ke kama da zargi wannan ba ko ba wani abu bane ba to kai abin da hauri kamata a ce wannan ba wani abu bane ba a yi abin da ke na kaskanci to sai aka yi babban abu shine babban matsayi wanda wani adam yake iya samu wanda wata halitta take iya samu shine manzanci sai aka ce ba wani abu bane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam face manzo Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu ma'aikin Allah ne ma kana Muhammadu Muhammadun aba adimi rijalikum walakin Rasulullah khatiman nabiyyin annabi Muhammad sallallahu bai zama ma'aikin ɗaya daga cikin mazajen ku sai face manzon Allah ne wa khatiman nabiyyin kuma cika maki annabawa هذا الفرق بين نبينا والأنبياء قبله wannan shine bambancin tsakanin annabi mu da annabawa da suka zo gabanin shi wa haisu nasal qur'anu annahu faddala ba'd al-anbiya'i ala ba'd ta inda alqur'ani ya nasanta cewa ya fifita sashen annabawa akan sashe wa shahadna hadhihi fadail kun muka ga wa'annan wannan fifikon wa hadhihi al-hujaj ad-damigha da wa'annan hujjojin wanda suke masu rushewa masu rushe da abin da ke ƙarya ne ala kaunihi ala kauni muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya afsa kasancewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mafificin annabawa to fa ma yashku fi afdaliyati muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man lam yu'min bi hadha alquran fa kharaja min ad-din tamaman ba wanda ba wanda yake kokonto afsa fifiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wanda bai yi imani da wannan alkur'anin ba kuma ya huta daga addini baki ɗaya tamaman kwata-kwata duk wanda bai imani da fifiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba to bai imani da alkur'ani ba shi da ya fifita shi haɗu wannan kuma ya da rashin imani da alkur'ani ya fita daga addini ma kwata-kwata wa atayna isa bana maryam al-bayyinati haka nan muka baiwa annabi isa ayoyi mu'izoji wanda suke bayyanannu wa ayyadnahu qawwaynahu muka karhohe shi bi ruhil qudus da ran tsarki jibrilu shine malaika jibrilu yasiru ma'ahu haisu sara yana ta tare da annabi sa duk inda annabi sa ya tahi walau sha Allahu da Allah da Allah ya so hadan nasu jami'an da ya shirya da mutane baki daya da ya shirya da mutane baki daya matsata lallazina min ba'dihim da wayanda sa suka zo bayan annaba ba'da rusuli bayan manzanni matsatala da ba su iya da ba su kashe kashe zunan junan su ba min ba'di ma ja'atumul bayyinatu bayan ayoyi bayyanannu sun zo masu likhtilafihim domin sassabawan su wa tadlilu ba'dihim ba'dan da kuma batar da sashen su da yake yi wa sashe walakin ikhtalafu sai dai kawai sun sassaba ne li mashi'atihi dan saboda mashi'ata Allah haka Allah ya so haka Allah ya tsara fa minhum man amana daga cikin su akwai wanda ya bada gaskiya sabata ala imani ya tabbata akan imanin shi wa minhum man kafara daga cikin su akwai wanda ya kafirce kan nasara tabakar nasaru ba adal masihi bayan hucewa annabi Isa sai su koma suka kafirce suka bata walau sha Allah maktatalu da Allah ya so da ba su kashe junansu ba ta'kidu wannan karawawa ce daman can baya ya faɗe ta walakin Allah yaf'alu ma yurid sai dai Allah yana aikata abin da ya so ne min tawfiqi man sha'a na daga datar da wanda ya so Allah ya datar da mu wa khizlani man sha'a kuma da taba wanda tabar da wanda ya so na'am
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خل ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا يا كون كبار قسيا أنفقوا ku ciyar min ma razaqnakum ko ko ku bada daga cikin abin da muka arzuta ku zakatahu ku bada zakashi min qabli an yati yawmu tun gabanin wata rana wata irin rana ta zo wanda rana wannan ranan la bai'un babu ciniki ana yin ciniki a wannan ranan shine fida'un babu fansan kai a ciki ka ba da kuɗi ka fashi kanka wannan ranar babu wannan fi a wannan a cikin wannan ranar wala kullatun babu wani amfani na badadantaka sadaqatun abokantaka ba ta amfani la tanfa ba ta amfani a wannan ranar wala shafa'a hakan nan ceto bi ghairi iznihi ba tare da izinin sa ba wa zalika al wannan ranar ita ce yawmul qiyama ran tashin qiyama wal kafiruna billahi su kafirun suka kafirce wa Allah aw bima farada alaihim goko da abinda Allah ya farlanta musu humuz zalimuna wa'annan sune azzalimai al kufaru humuz zalimuna su kafirai sune azzalimai qala al ulama malama suka ce alhamdulillahi kai godiya ta tabbata ga Allah lamma lam yaqul az-zalimuna humul kafiruna da Allah bai ce az-zalimai sune kafirai ba sai ce a kafirai sune az-zalimai bal al-kafiruna humuz zalimun sai ce a kafirai sune az-zalimai saboda az-zaliman kowa ma yana zalunta kashi inda an ce az-zalimai sune kafirai kenan kowa ma ya zama kafiri to sai Allah ya ce a al-kafiruna humuz zalimuna kafirai sune az-zalimai عادة القرآن شيء الآن القرآن إذا ذكر القصص إيا أنبتي قصوشي يذكر الأحكام سي أنبتي حكمته حكمتي ويذكر التوحيد كما سي أنبتي كأيت الله لأن الصبر domin shi hakuri ala nau'in wahidin afta nau'i guda ɗaya tak sa'abun ala bani adama mai wuya ne akan ɗan adam hatta fil hatta fil atimati har cikin abinci ma a ce abinci guda ne za ka yi ta ci ko mun daɗe shi sai ya dungure ka yuhibbuna al-intiqala mutane shi adam ɗan adam suna son tirata min ta'ami ila ta'ami daga abinci zuwa wani abinci min launin ila launin daga wani kala zuwa wani kala zalika alazdu inda wannan shine mafi dadi a wurin su fa ja alquranu hakaza sai qur'ani shi ma yazo haka ya ati bil qisas yana zawa bil qasasi da qissoshi summa ya ati bil ahkam sannan yazo da hukumce hukumce summa ya ati bil tauhid sannan yazo da tauhidi ata bi tauhidi ya zo da a tauhidi a nan wurin abinda za mu karantawa nan gaba kaɗan na'am kenan kamata a faɗin ta bismillah
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم نعم أتى بالتوحيد أولا آية أتى بالتوحيد ألا يزول توحيدي هذه هذه أعظم آية في القرآن wani ita ce mafi girma aya a cikin alkur'ani qala rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutu Allah tabbata a gare shi ya ce adamu sayyidul bashar wa ana sayyidul arab wa ayatul kursi sayyidul ayat wa salman sayyidul faris wa bilal sayyidul habasha wal juma'atu sayyidul ayyam yace annabi adam shine shugaban mutane ni ni ne shugaban larabawa ayatul kursi ita ce a shugaban ayoyi baki daya salmanul farisi shine shugaban farisa bilal kuma shine shugaban mutanen habasha juma'a kuma a ranar juma'a ita ce shugaban ranaku wa qala haka nan manzo Allah sallallahu ya ce afdalul qur'ani suratul baqara mafificin alqur'ani shine suratul baqara surar baqara wa afdalu ayatihi ayatiha mafificiyan ayoyinta kuma ayatul kursi ita ce ayatul kursi lianna hadhihi alaya domin ita wannan aya ayatul kursi tadammanat min tauhidi ta taro tauhidi ta taro daga tauhidi ma lam tatadamman ayatun ghayruha abinda wata aya bata taro ba wadda ba ita ba fi hamsina kalimatin ita wannan ayatul kursi ta zo cikin kalimomi guda hamsin ne kulluha fi tauhid duk baki ɗayan su a cikin tauhidi bainama al-ikhlas alhali kuwa ita suratul ikhlas qul huwallahu fi khamsa asharata kalimatin ta zo ka kalimatan kalima guda goma sha biyar ce fakat kawai Allahu wannan lafazi na Allahu alamun lizzatil aliyya alama ne ga zati maɗaukaki alwajibul wujudu alwajibul wujudi almustaghna an kulli ma siwahu almuftaqiru ilayhi kullu ma adahu wato shine alwajibul wujudi wanda samuwar shi wajibi ce tilas ya zama kasance samamme almustaghna almustaghni shine mai wadatuwa an kulli ma siwahu daga duk abin da yake ba shi ba almustaqiru ilayhi kulli ma adahu kuma duk wanda ba shi ba mai bukatuwa ne zuwa gare shi kowa yana bukatuwa zuwa ga Allah Allahu Allah wa huwa al-ma'bud bil haqq shine abin bauta da gaskiya la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi la ma'bud bil haqq fil wujudi babu wani abin bauta da gaskiya a cikin samuwa illa huwa sai shi alhayyu ad-da'imul baqa'i rayuwa wanda yake madawamin wanzuwa alqayyumu mawdaci ga zati shine almubaligu fil qiyami bi tadbiri khalqihi wanda ke kai gaya a cikin tsayawa cikin jujjuya halittarsa biyan bukatu da zawa da dukkan abin da halitta suke bukata zakara zukira kenan annallaha tabaraka wa ta'ala ko ko zakara cikin wani aikin Allah ya ambata cikin wani ayan cewa Allah tabaraka ta'ala la ma'budu bi haqqi siwa babu wani ambata da gaskiya kuma ban shi wa hadha huwa tauhid wa hadha wannan huwa tauhidul ammati shine tauhidi na amawa at-tauhid ala salati maratiba shi tauhidi ya kasu a samar tabobi guda uku ne lahu qishrun yana da bawo ko bawa walahu lubbun da da bawo da bawa da dai ne ko akwai wace ba wuce walahulubun kuma yana da kwaya wallubu lahulubun aizan ita ma kwaya kuma tana da kwaya dai har wayo lubun lubi kwaya kwaya huwa zaitunun labi ya kuruju miyar lubi ban san ba ko cikin kota nuska zaitun aka sanya ko ko zait ko zuyut dan za a iya fahimtar a ce shine man da ke hita daga kwayan musan duka wajen ka amfana mutu haka ne zaitun aka sa ko zuti zaitun ko kama ka ta shine zaitun zaitun shi ko ice ne wanda aka sani ake mai zaitun ƴaƴan ana ce musu ana ce musu kuma zaitun ice ana ce zaitun shajar su zaitun haka ƴaƴan nashi ana ce musu zaitun to shi ne ce gudun wani bi akwai tasifi yana zuwa abinda aka so a ce zait dan wannan in mutum ya lura sayu zait din ne ya dacewa a nan wurin an ce akwai bawa akwai kwaya akwai kwaye kwaye aka ce kwaye kwaye shine man da ke hita daga cikin kwayen kaga ba an ce ba shine zaitun wanda ke hita daga cikin kwaye wala Allah haka ne wallahi alam Allah zai kuruju min lub aka ce shine wanda ke hita daga cikin kwayen nan tauhidul ammati la ilaha illallah la ilaha illa huwa tauhidi na amawa shine la ilaha illallah la ilaha illa huwa to hada haka ba motar gaskiya sai Allah ba motar gaskiya sai shi li'annahum domin su amawa ghaibuna anil haqqi tabaraka ta'ala masu fakuwa ne daga barin Allah tabaraka ta'ala wa tauhidul khasati su ko tauhidi na kasawa ke bantattun bayi la ilaha illa anta abinda suke cewa su la ilaha illa anta ba amuta da gaskiya sai kai da annahum hadiruna ma Allah tabaraka ta'ala don su masu halarta ne tare da Allah tabaraka ta'ala hada huwa lub wannan shine kwaya wa tauhidul khasatul khasa tauhidi ne kuma ke bantattun ke bantattu an yafnau an anfusihim shine su kare da kawunan su fayasma'una fayasma'ut tauhida sai su rika jin tauhidi min al-muwahhid daga mai kadaitawa la ilaha illa ana suka shi ana cewa ba an bautawa da gaskiya sai ni haza wannan lam yatakallamu lam yatakallam afwan in wannan ba shi ba wannan wanda yace la ilaha illa ana ba wai shi ba shi ya haka ba wanda yace babu abin bauta da gaskiya sai ni ba shine ce haka ba inna ma kharaja tauhidu minhu tauhidin ne ya fito daga cikin shi da dakal haqu Allah tabaraka ta'ala shine alhaqu yayi furiti ne ala lisani afsa harshen shi kama na daka kamar yanda ya furiti ala lisani shajarati afsa harshe na ita itaciya na bishiya kenan na istanya shi haƙi Musa a cikin haƙi annabi Musa Musa annabi Musa a tashi a tashi jaratan ya zo ya zo ya zai kema a wata itaciya ce ina kada mala abubakar ya kamata rika ce istanya ko ko ko ba ko ba kan kuce mala abubakar a faqalat faqalat istanya shi tana cewa inni ana Allah ni ni ne Allah in kana laqu yantiku ala lisani shajaratin in Allah ya kasance yana furci a bisa harshen bishiya fa an yamtika ala lisani bani adam aula to yayi furici ta harshen dan adam shine mafi tantanta wa ma'ana la ilaha illallah wato ma'anan la ilaha illallah inda al'amati a wajen amawa shine la ma'budu bi haqqin si wallahi ba abin bauta da gaskiya kuma bayan Allah wa ma'ana la ilaha illallah inda al-muridina ma'anan la ilaha illallah wajen muridai la maqsuda bi haqqin si wallahi ba abin nuha da gaskiya sai Allah li'annahum domin su qasadul hadarata sun yi halara ce idza sadaqu fi annahum la yaqsid la yaqsiduna ghayr al-hadara in suka yi gaskiya cikin cewa su ba sa nuhon koma bayan hadara fa hum la maqsuda indahum illa Allah kenan su ba wani abin nihi a wurin su sai Allah wa tauhid al-wasilina tauhidi kuma na wanda suka yi usuli ma'ana la ilaha illallahu indahum ma'ana la ilaha illallahu wurin su la mawjuda bi haqqin si wallahi ba abun la mawjuda bi haqqin babu wani saman ne da gaskiya si wallahi sai Allah hum su yaquluna suna cewa la illallah babu wani abu kuma kawai sai Allah qad alima kullu unasi majrabuhum kai kowane mutane ne sun san mashayinsu kowa sai tsayin da yake ba dole ba kai kana wanda mashayi kace sai kowa ya zo nan kana mataki na roƙa ce a wannan wanda ke na ƙarshe bai gane ba kana na tsakiya ka ce a ai na wanda kai ƙarshen nan bai gane ba a kowa ya tsaya inda Allah ya shi kowa ya sha mashashi shi ne wannan aya take faɗi kada alima kullu unasin mashrabahu wa hadhihi al-aya wannan ayar fiha fiha zikirullahi sab'a ashara marra cikinta akwai ambatan Allah so goma sha bakwai baina zahirin wa zamirin tsakanin zahiri sunan Allah an kama shi karara wa damirin da kuma lamiri a irin ilaihi wanda ke komawa zuwa gare shi damiri wanda ke komawa zuwa ga Allah da yace Allahu la ilaha illa huwa haza ismuhu huwa huwan nan sunan shi ne alhayyu shi ma alhayyu raye ismuhu sunan shi ne alqayyumu alqayyumu shi ma sunan shi ne la ta'khuzuhu da ya ce la ta kusu damirin nan na hukin nan abdamiru a irin dai damirin mai koma zuwa gare shi ne sinatu wala naumun lahu ma fi samawati wa ma fi dardi wannan shi ma damirin nashi ne da akce da hukin damirin a irin dai mai koma zuwa gare shi ne man zalla zai shafau indahu indahu hukin nan abdamiru a irin ila Allah tabaraka ta'ala damirin shi ma mai koma ne zuwa ga Allah tabaraka ta'ala la bi iznihi da ya ta iznihi shi ma damirin wannan koma yake zuwa gare shi ya alamu ya alamu huwa kenan shi ya sani shi ma lamirin ya koma zuwa gare shi ma baina aidihim ma khalfahum wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi shi ma yikin nan a idun mai koma ne ila Allah tabaraka ta'ala zuwa Allah tabaraka ta'ala illa bima sha'a sai abin da ya so wane ne Allahu Allah kenan wasi'a wasi'a kursiyu samawati wal ard wala yuduhu shi ma hukin nan a idun mai koma ne ila zuwa gare shi hifzuhuma فاعل المصدر ضمير مستتر عائد اليه شي مصدر شي ne hifzunan hifzuhuma hifzunan hifzu masdari ne hifzuhuma nan masdari ne wanda ya aiki kenan yana da fa'ili fa'ilin shi damiri ne mustatirun boyayye aidu mai kowa zuwa gare shi zuwa gare shi shi Allah tabaraka ta'ala wa huwa al-aliyyul azim hazihi sab'atun da ake huwa shi ma shi ma damiri ne wanda yake nuni zuwa ga Allah da zahiri hazihi sab'atu ashara isman wannan suna goma sha bakwai kenan lillahi ga Allah fi ayatin wahidatin a cikin aya guda ɗaya tak la yujadu fil qur'ani illa fi ayatul kursi ba taba samu ba ka samu ba cikin qur'ani ba a samu a cikin qur'ani sai a cikin ayatul kursi fa haza saboda haka ja'at azam ja'at azam al ayati tazo ita ce mafi girman ayoyi at-tafadulu laysa illa fi haqqillahi tabaraka ta'ala shi fi fi baya kasancewa sai a cikin haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala fi janibil haƙi ana ne a cikin janibin fi janibin Allah a cikin janibin Allah fi hiko kawai a cikin janibin Allah ne duk wani abin da ke ya shayi Allah shine ke ake ake yake fi zama mafi fifi man arada an ana so a ce wai ita ya kai wannan ayar ta yi sauran ayoyi ta kumshi sunan Allah yadda kowace aya to kenan dole ta yi kowace aya shi dole fifiko in yana da wani abin dangantaka da Allah ya tabaraka ta'ala take kai wani abin fifiko ya zama ya fifiko in ba haka ba shau yace man arada an yufaddilana bi ghayri llahi falyakhudh fadlahu duk wanda yake so ya fifita ya fifita mu da wani Allah ba da Allah ba to rike fifiko shi ba masu alhayyu addaimul baqa'i shine mai madawamin baqa'i alqayyumu almubaligu fil qiyami shine mai kai gaya a cikin tsayawa bi tadbiri khalqihi da tadbiri na khalqi na halittansa shi tadbir kamar yadda ka san mai gida shi zai dabbara shi zai nemo abin da za a ci a gidan shi tadbiri ne ana cewa da ka zamana haka nan kai dabbara wani abu tadbir kai wani abu to shi Allah shine ke yin duk komi na halittar shi yin ruwa ana cikin zahi a koma zanyi ana cikin sanyi a koma wani duka cikin tadbiri ne Allah shine alqayyum azanil isman azanil isman wa'annan surayen guda biyu wasafa Allah tabaraka ta'ala wasfan lam yaqum bihi ghayru ma sun sifanta Allah tabaraka ta'ala sifa wadda sifantawa wadda wanin su bai tsaya da ita ba minan asma'i ne daga cikin sunaye sun sifanta Allah sifan da babu wa'ansu sunaye na Allah wanda suka sifanta Allah da irin wannan wallahu huwa Allah kuma ce wannan kalma ta lafazi na Allahu huwa a'azamu asma'illah shine mafi girman sunayen Allah a tis'ata wa tis'in wanda suke tis'in da taran nan fatajidu kullu ismin yudafu ilayhi sai ka samu kowane suna ana raba shi zuwa gare shi wa huwa la yudafu ila ismin shi ko Allah ba a raba shi ga wani suna تقول سكة الرحمن اسم من أسماء الله الرحمن الله ميراما سنة لكن سنة ين الله ألعب شك الله الرحيم شما الرحيم اسم من أسماء الله سنة لكن سنة ين الله ألعب شك الله الحي الحي شما من أسماء الله سكة لكن سنة ين Allah ne alƙayyumu haka na alƙayyumu min asma'illahi daga cikin sunayen Allah ne an raba shi ga Allah wa kullu kalimatin kowace kalima asqatta minha harfan in ka sariyar da wani harafi minha da gare ta da'a ma'ana to ma'anarta za ta sariya za ta tozarta sai sai take da ma'anar ta bace ko ta kalma sai in kai da in kai da harafi ɗaya daga cikin ta sai ma'anar ta bace tabqa bila ma'anar sai ta wanzu ba tare da ma'ana ba illa hazi kalma ce wannan kalma a kan mutane shi ai ana ce a ce ai ana kaci cika ciki akwai wata kalma da in aka hidda kaza sai ta koma sunan wani gari a tabqa sai ta wanzu ba tare da ma'ananta ba da ka haida wannan ne ba dai ita bace wata kuma na eh to sai suna Allah shi kadai lafazin Allah in asqatta alifa baqiya lillahi Allahu in kai da alif sai koma lillahi daman kuma ya zo lillahi ma fi samawati wal ardi abin da ke cikin sammai da kasai baki da na Allah ne wa in asqadda lama in kasar yadda lamkin nan al'ula ta farko baqiya lahu sai ya koma lahu ya zo kenan ka hidda alif ka hidda lam ta farko sai sai ka bar- sai sai koma lahu lahu ma fi samawati wal ardi abin da ke sammai da cikin sammai da kasai duka nasu ne hanzu dai ba abin mai canza ba a wa in asqatta lama saniyata in ka sa sai yadda kuma lamkin nan ta biyu baqiya huwa sai huqin nan ya ya ya wanzu hu huwa allah la ilaha illa huwa shine allah wanda babu wani ambata da gaskiya sai shi la ta'khuzuhu sinatun nu'asun daidai da gengedi baya kama shi wala nawmun barantana barci kana min haqqil mubalagati ya kasance daga cikin haƙi na mubalaga ne an ya ƙula la ya a kuzuhu nomun wala sinatun in ana so a yi mubalaga kamar kamata a ce a barci la ya kuzuhu nomun barci barci ma bai kama shi balantana gyangyaɗi barci ba ya kama shi ko balantana gyangyaɗi kamar barci ya kamata a fara gabatarwa walakin sai dai bidayatin naumi shi farkon barci mine ne gyangyadi shine annuwasu to saboda haka sai Allah ya fara kore bar gyangyadin wai to shi gyangyadin ma na farkon ma bai kama shi barazana ayi babban fala ta khuzuhu sinatun gyangyadin gyadi bai kama Allah min babi min babin aula barantana ma ta koha mafi zancanta a ce nau'in barci barantana barci ma'ana la yanamu wala yanasu Allah baya barci baya gyangyadi yuhka an haikaito anna Musa alaihi salatu wasalam cewa Musa amin tsira da mutane su mata gare shi khabara lahu yawman ya darsu a zuciyar shi wata rana hal yana mu rabbuna ko ko ubangiji mu yana kwana yana barci yana barci na wasu wani wani wuri ba barci yake cewa ko yana kwana a a faja'ahu faja'ahu lil malaku shikenan kawai sai Allah ya koma malaika sai wani malaika ya zo fa arraqahu salasa layalin sai ya sanya mai rishin barci kwana uku an bi Allah haka yake aiko barcin da rishin barcin din sai a turo mala'iku suke aikin mala'iku aka turo wani mala'iku mana mala'ika ya hana shi barci kwana uku ba wai irin wannan ka zo ya zo ya ta damu shi ba kawai barcin ne mala'ikan zai dauke ya dab bar yake yake samuwa kwana uku lam yazukun naw lam yazukin nawma bai dandane barci ba wa ba da zalika bayan wannan ata bi qarurataini sai Allah ya ko mala'ika ya zo kuma da kwalabe guda biyu mamlu a ta yi ni ma'an wanda kowannen su cike yake da ruwa amana ta yi wace wannan amana ce inda hu a wurin shi in sha Allah wai amana ce wannan ya rike ya fasu huma ya kiyaye su basara yan asu a ran Musa sai fara gengedi wata tribul qaruratu alal ukhra kwalba tana buga ɗan uwarta wa yan asu yana gengedi dai hatta tagarakahu nawm sai da barci ya lullube shi baki daya fatakassarat zujaja tani wannan kwalaban guda biyu suka suka hoshe ma suka baje suka suka suka hadu suka hoshe kullum baki daya lamma sai kaza da ya halka waje da karuna ta ni kusirata jami'an sai ya samu wannan kwalaban guda baki dan su sun kakkare au hallahu ilai sai Allah ya mai wahayi anta allazi nimta kai yanzu kai ne kai barci ajalta an hifizi karura ta ne ka kasa kiyaye kwalba guda biyu anan lazi a hafazu samawati wal ardi wal arda wal arsha wal kursiya ni ne nake kiyaye sammai da kasai da al'arshi da kursi wa ma tadammana da duk abin da suka kumsa ni ne khaliqi na daga halitta kaifa anamu ta ya zan yi barci kana wahidu min salihina ishtara abdan wani daga cikin salihan bayi ya kasance ya sayi wani bawa wal abdu min al awliya shi ko wannan bawa yana cikin waliyan Allah falamma ta ashaw da suka ci abinci lam yabqa illa nawm ba abin da ya saura sai mi sai barci qalahu afrish li firashi ata anam to ya ce bawan nashi wannan wanda kuma waliyan Allah ne ya ce mai to shin wada mun shin wada ta in samu in kwana qalahu sai ya ce mishi ya sayyidi ya shugabana alaka sayyidun kai ma kana da shugaba a to shi da kai yana shugaban shi Allah kai kana da shugaba qala lahu sai yace mishi na'am eh ina da shugaba qala sai yace sayyiduka sayyiduka nama yanzu kai shugaban naka ya barci kenan ya yi barci kai haka za shugaban ka ya barci kai kake so ka yi barci kala sai ce la sayyidi la yanam a a ni shugabana baya barci kala sai ce ala tastahi an tanama qabla an yanama sayyiduk shin ba ka jin kunya kai barci tun gabanin tun gabanin shugaban ka ya barci hadha la yumkin wannan ba ta yiwa fa a ta kawu kawai sai yan tashi wannan wannan haikarin shi sai yan tashi kenan wannan al'adan waliyan Allah ne abinda yana ɗaya a wannan rashin barci yana ɗaya daga abubuwa ne na barci ba wani abu ne ba al'ada ce karama kuma keta al'ada shikenan Allah ya so biyan su ba barci suke ba Allah ba mu wannan karaman al'umma shugaba sallallahu alaihi wasallam barci wani ga wani barci wani ga yake barci kawai shi morewa ce ya barci ja bayani mana asara ne ga ma wata kisa kuma wa kana tilmizani yaktilifani wansu muridai tilm almajirai guda biyu sun kasance suna kai kawo zuwa wani shehin su ah yaktilifani sun samu sabani tsakanin su muridun ya kuri al-akhar shi wannan muridi yana ce ma dan uwan shi guda annawmu afdal kai barci ho shi yahi min ya kaza daga daga halkawa daga yin zama da daga rashin barci li'anna na'ima domin shi mai barci la ya asila tabaraka wa ta'ala kaga shi mai barci ba ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala hujja shi kenan wal akhar shi ko gudan yace ya kuri law yana ce la a a al-yaqzatu afdalu ba rashin barci shi yahi a jiddan shi yayi kwarai makwa li annaka ma dumta fil yaksa takunu arifan billah domin matukar kana warke zaka wanzu kenan zaka kasance ka san Allah kenan wa takdiru ala zikrillah kuma zaka zaka samu ikon ambatan Allah wan na'imu shi ko mai barci la ya'rifu Allah bai san Allah ba wala ya'rifu shay'an kuma bai san komai ba wata farcin shi kawai ke fata haka ma inda shehi sai suka kai hukumci wajen shari'a suka kai ta wajen shayin su qala ahaduhuma sai ɗayan su yace ana qultu inna nawma afdal li'anna an-na'ima la ya'si ni cewa nayi barci shi yayi saboda mai barci baya sabo qal aka dayan kuma yace ana qultu inna al-yaqzata afdalu li'anna al-yaqzana yakunu ya'rifu Allah tabaraka ta'ala ni cewa nayi rishin barci shi yayi domin wanda ke walke ya san shi ke sanin Allah tabaraka ta'ala fa qala shaykhu she shehin nasu yace amma anta allazi qulta inna al-yaqzata afdalu kai kai da kace ricin barci shi yahi minan nawmi shi yahi daga barci da mafici daga nau barci fa hayatuka khairun min mautika to rayuwarka ta hi mutuwarka wa sakata al akhir sai shiru ya kyale ya kyale gudan ulima sai aka sani ko ko alima ma qila ma qila lahu sai aka san abin da yace mishi kenan mautuhu khairul lahu shi wannan kenan mutuwa shi ma shi yahi shi yahi a gare shi wannan wannan shi a barci shi yahi mai rashin barci to wannan mutuwa shi ma ta yi da kai kana kowa barci kenan mutum mai an zo rayuwa ne rayuwa ne duniya an zo da a karo ne to da barci da me za ka karuwa da cikin barci al'asaf amma har yanzu kawai mutane nan barcin nan gari ake wani abu ne wani wani jin daɗi ne wani ci gaba ne wani ina ina barci ina ci gaba lahu ma fi samawati wa ma fi ard abin da ke cikin sammai da kasai duka nashi ne milkan wa khalqan wa abidan a mallaka nashi ne a mallaka nashi ne a halitta shi kadai ya halice su wa abidan kuma abota dukan su bayin shi ne wal milkiyatu tunafin bunuwa shi mulki yana kore bunuwa ya kasancewa aihuwa yana yana yana kore aihuwa ba to a ce ba to a ce ka mallaki abin da ka aihuwa abin da ka aihuwa aihuwa shi kai kuma abin da ka mallaka shi mallaka shi kai wai mallaka ta kore aihuwa in aka ce wannan ya mallaki ko a shari'a a shari'a da aka sani damun duk inda in mutum ya aihi yana da baiwa sadaka in ya kwanta da ita in ta aihi ɗa ɗan nan ita baiwa shi amma daga rada ta aihi ɗa to ɗan wannan ba ta yi a ce ai bawon shi ne ɗan shi ya zama ɗan shi to kuma tun da ya zama ɗan shi albarkacin shi ma shi ɗan nan ma daga ranar ita wannan ta tashi daga baya ta kuma umul waladi ta zama uwa uwa daci ita ta tashi ta daga bauta ita kanta ita kanta yautu to wannan mulki kenan ba ta yiwa a ce kenan Allah kuma yana da da bayan haka man zal ladhi yashfa'u indahu ai wai wane ne zai ceto a wurin shi la hada yashfa'u indahu babu mutum ɗaya wanda zai ceto a wurin Allah illa bi iznihi sai da izinin shi lahu ga shi mai ceton yalan ma baina aidihim Allah ya san abin da ke gaba gare su alkhalqa kenan baki da su su halitta ya sa abin da ke gaban su wa ma khalfahum da abin da ke bayan su min amri dunya wal akhirah na daga du al'amarin duniya da lahira kai ka ce abin da ke gaban su shine al'amarin duniya wal akhirah shine abin da ke bayan su wanda ba su sani ba wala yiduna bi shay'in mutane ba su kewaye da sanin komi ba min ilmihi daga daga sanin shi la ya'lamuna shay'an min ma'lumatihi ba su san komai ma daga cikin ababan sani na Allah illa bima sha'a sai da abin da Allah ya so an yu'allima mu ya sanar ya sanar da su shi bi akhbari bi akhbari bi akhbari rusuli da baiwa manzani labari labarin wannan abubuwan zo kuma su sai hida mutanen daga baya wasi'a kursiyus samawati wal ard kursiyin Allah ya yalwaci sammai da kasai kila an ce a haɗa ilmuhu bihima ana nihin sanin Allah ne ya zagaye su saman da ƙasan da ƙasan kenan wakila mulku aka ce a kursiyun ana nihin mulkin Allah wakila wani kauli kuma aka ce al kursiyu nafsu a kursiyin kanshi ake nihi mustamilun alaihima ya taro saman da ƙasan baki ɗaya li azmati saboda girman shi da hadisi masamawatu sab fil kursi illa kadarahim illa kadarahim sab'a ulqiyat fi tursin sammai hadisi ya annabi sallallahu alaihi cewa sammai baki da sammai guda bakwai ba komi ne ba a cikin alkursi sai kwatan kwacin dirhamomi guda bakwai wanda aka jefa su a cikin garkuwa garkuwa a jefa dirhamomi guda bakwai ba su haka ba wala wala yauduhu hifzuhuma hifzuhuma kiyaye su samman da kasan da abin da ke cikin su la yasquluhu baya nauyi akan Allah ko wani abu ya shagaltar da shi da wani abu ai as-samawati wal ard samman da kasai wa huwa al-aliyyul azim Allah shine madaukaki fawqa khalqihi bulbushin halittar sa bil qahri da rinjayi al-aliyyu madau al-azim al-azim mai girma ai al-kabiru al-alim mai girma dai hazihi wannan hiya hiya ayatul kursi ita ce ayatul kursi قال الرسول صلى الله عليه وسلم من زال جاء من الله تبارك وتعالى يتي من دام على ذكر آية الكرسي دبر كل صلاة وند يدوم على سكرة آية الكرسي bayan kowace sallah ta farilla kenan lam yamna'uhu min dukhul jannati illa al-maut ba abin da zai hana shiga aljanna sai mutuwa kawai wa qala haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza awaita ila firashika wa qara'ta ayatul kursi in ka koma zuwa makwancinka ka karanta ayatul kursi hafizaka Allahu min shaytan Allah zai tsare ka daga shaytan wa wa hafiza min wa hafiza man ma'aka fil baiti wal buyuti hawlahu haka Allah zai kare wanda ke tare da kai a daki da kuma dakunan da suke kewaye da wannan dakin in aka fassara albaitu daki haka nan albaitu ana ce mai gida ma ana ce mai baitu ko ya kiyaye gidan da kake ciki da kuma gidajen da suke kewaye da gidan da kake ciki ma kai da kai da karanta kai kada karanta wannan karatun da kai ya ki shi gidan ma baki da wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam taraka tamar sadakatin inda abi huraira manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya bar dabino na sadaka a wurin abu huraira radiyallahu anhu huwa kazinuhu shi shine mai tsaron mangazan shi shi kazinuwa ba ba mai gadi bane ba akwai mai gadi shi haris ne amma kazin eh mangazine to musamman da hausa ne ake ce mai mai tsare mangaza shi ba ba mai gadi ba wanda shi kamar shi ne magazi ne shi ke da mangaza ga hannun shi yawa wakilin mangaza kenan yawa to shi ne khazinu khazinu shi mai wakilin mangaza annabi ne sassan shi abu hurera don abin da ya samu shi ke kulawa da shi falamma ja al-lailu da dare ya zo da kala shakhsun sai sai wani mutum ya shigo ya surku yana sata ya surku minhu yana sata daga wannan mangazai fa akazahu abu huraira sai abu huraira ya rike shi ya rike shi ya kama shi fa qala sai ce billahi billahi utrukuni wala aud dan Allah ka bar ni bazan koma ba fa atar fa atar rasul sallallahu alaihi wasallam sabahan sai abu huraira zo manzo sallallahu alaihi wasallam da sahi fa qala lahu sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ba wai da ta ka mai tare manzo sallallahu alaihi wasallam labarin komi kawai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya abu huraira ma fa'ala siruk ya abu huraira dan kamanka yayi ne aikata yayi kuka yi da dan dan dan kamanka wanda ka kama ma'ana kala sai yace ahadani annahu la yaud ya muna alƙawari cewa ba zai koma ba zai koma ba kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma innahu sayud amma ƙarya ki sai ya koma zai komo wa fil lailatul qabila dare mai zuwa lamma na asa Abu Huraira lokacin Abu Huraira yayi gengedi haka raja'a sai ya dawo wa arada an yi akuza mina sarka ya nufa ya rika daga wannan sarka wannan abincin da ke aje fa akazahu aidan har lo dai sai Abu Hurairah ya kama shi wa qala sai ce mai anta ataitani ahada annaka la ta'ud wa utta kai ka bani alƙawari wa cewa kai ba za ka dawo kuma ga ka dawo kala sai ce khallini ka barni wala udu ba zan komo ba fa kallahu sai sai kalish falamma asbaha da yawa yi gari kala al mustafa annabi sallallahu alaihi wasallam abin zabi sai ya ce masa ya abu hurairah ma fa asiru ya abu hurairah dan kaman kam ya aikata kala sai ce ahadani annahu la yaud ya mun alƙawari cewa ba zai komo ba kala sai ce amma innahu sayud amma kai lalle shi sai ya komo komawa zai wa fil lailatul muqbila a cikin dare mai zuwa ada sai ya dawo aizan kuma dai wa shari'a ya hasu ya hasu yuridu an yasrika sai ya kawai ya shiga ya fara taro taro abinci yana tarawa yana nin yayi sata ba kaza hu Abu Huraira Abu Huraira sai ya kama shi wa qala yace mishi anta kha'inu kai ha'ini ne maha'inci ne kullu yawmin tu'ti ahada annaka la tarji wa tarji ko wata rana sai ka bada alƙawarin cewa kai ba za ka dawo kuma sai ka shiga shi ka dawo qala sai ya ce mishi khallini ka kyale ni wa ana uallimuka shay'an ni zan koya maka wani abu إذا ذكرت إذا ذكرته إنك أنبت أبن أبن حفظك الله من الشياطين الذي كاري كدك الشيطان قال له سيتم ما هو منين أبن قال سيتم آية الكرسي تتي آية الكرسي فلما أصبح دعوة قريب آه قال له رسول صلى الله عليه وسلم من ذلك يا رمت الله سبحانه وتعالى سيتم مشي يا أبا هريرة ما فعل أسيرك يا أبا هريرة ɗanka wannan naka me yayi kuma ƙala sai ce allama ni sha'an ya koya mana wani abu ya karantar da wani auni wani abu ƙala ya ce inni iza qara'tuhu inna karanta shi yace ni inna karanta shi qabla nomi gabanin in yi barci ya fazini Allahu min ash-shaytani Allah zai kare ni daga shaytan wa huwa ayatul kursi shine ayatul kursi ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma innahu sadaqaka wa huwa kadhub eh lalle kai ya ya ma gaskiya ya abin da ya da ma gaskiya ne amma shi kan makareci ne shehu ya kawo wanda kisan ya tsaya nan a gaggauce saboda lokaci ya zo ma nan ina ga daga nan za mu tsayawa sai shekara biyu ko ku za bi zai abin gamba haka ba da mun kawo ta kamar yadda ta zo a cikin sahih bukhari ga ta nan da tafsili saboda jan karatun ne za ta dauka mu koda minti biyu ne musan ba gashi kuma da gari a hakuri mu yi da saka amma cikon dai ayan cikon labarin wannan ne zuwan shedan ne a sai al'amana za su rike ce mai mai zo ka san wai ka san da wa kake duka wannan kwana uku kwana uku ita bai sani bai ce shedan ne amma da haka nan shedan abin da ya baka nan gaskiya ne shi ne wa'ansu da suka nutsu cikin aiki da da dariƙa suke cewa in shedan ya ba da ayatul kursi ta yi amfani to wannan abin da muke karanta na istighfari da salatin annabi da hailala ko da shedan ne ya bada shi mun imani gaskiya ne zai amfana mu Allah sa mu dace wa man zakaraha fi hajatin shau yace duk wanda ya ambaci wanda ya karanta ayatul kursi a cikin wata bukata ta shi adada salasa mi'atin wa salasata ashara adada rusuli so 313 adadin manzanni wa adada ahli badar adadin mutanen badar qada Allah tilka alhaja ayyan kanat Allah zai biya bukatar shi ko wata irin bukata ce 313 wa man qara'aha 50 maratan qabla an-nawm wanda yake karanta ta kawa 50 gabanin barci shafahu Allah min al-jununi Allah zai warkar da shi daga ciwon ma ciwon hauka zakaru fi fadailiha ashiya'a kaseera shau yace sun ambaci ababan farala farala da yawa dangance da ita ayatul kursi nan zamu dakata اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما حملك والخاتم لما سبق ناصر لا تدرك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وكثر الأنذار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين